أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan yammaci na juma'a Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan yammaci na juma'a wanda yau 20 ko kuma 18 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 30 daidai ga watan 4 miladiya 2021 kuma muna wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a da yake cikin garin dutsen jihar jigawa wannan ayoyi da aka karanta an karanta su a jiya lokaci bai ba mu daman bayanai a kansu ba kamar yadda na yi shimfiɗa nake cewa babu wanda zai kwatanta ɗan adam ya siffanta maka shi ya faɗa maka siffarsa da halayensa kamar wanda ya halice shi shine allah subhanahu wata'ala ala ya alamu man khalaq wa huwa latiful khabir wannan jerin ayoyi suna faɗa mana sifar ɗan adam musamman wanda ya butulce ma Allah ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala mafi yawan malaman tafsiri sun ce al'insani a nan ana nufin alkafir to amma al'imamu shaukani yake cewa tabbas wannan al'insan tana nuna jinsin ɗan adam ko dai ka ce ana nufin kafirai tsantsa ko kuma wanda suna musulunci amma ƙafarsu ba ta kafu a cikin addinin musulunci ba domin so da dama za ka samu akwai wanda musulmi ne shi wata sifa bara gurbi da kafirai suka sifantu da wannan sifar to idan kafiri ya sifantu da yayar wannan sifar sai ka samu bara gurbin musulmi ya sifantu da kanwata wannan shine irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙur'ani Allah ya sifanta halayya ɗan adam a ayoyi da dama wanda in ka kalli ɗan adam zaka ce wannan sifofi cif cif sun riga sun tabbata a kansa anan Allah sai ce la yasamul insanu min du'a'il khair mutum ɗan adam baya kosawa baya gajiyawa kuma baya sanyin gwiwa min du'a khair daga addu'a ta alkhairin Allah ya bashi kaza Allah ya bashi yaya Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi ɗaukaka Allah ya bashi karɓuwa Allah ya bashi matsayi idan wani haƙinsa ne ya makale zai dunga addu'a shi da kansa ya sa a yi masa addu'a wani ma sai ya ce ya biya ma waɗansu kuɗi su tafi umara a je a yi masa ɗawafi a yi masa sa'ayi a yi masa addu'a kai ka ce babu Allah a garinsa sai an je can ɗin akwai buƙatu da yawan da ya kamata cewa wato in ya fuskanci Allah shi da kansa ana sa ran Allah zai karba to amma za ka ga kasa tsaye ya kasa zaune a wajen neman alkhairi la yas'amu al-insanu min du'a'il khair dan adam bai taba kosawa kuma duk abin da Allah zai bashi zai ji cewa yana buƙatar ƙari manzo alaihi salatu wassalam yake cewa da Allah zai ba dan adam wani wawa keken wato ainihin rami ko kuma jeji guda na nau'in dukiya ko ka ce zinare ko wani abu to da ya yi fatan ina ma biyu ne idan gona allah ya ba shi cikakkiya zai fatan ina ma gonan nan biyu ce idan wani abubuwa allah ya ba shi na dukiya na kadarori zai ji cewa ina ma ainihin an riga an ninka masa wannan abin in dai dan adam ne hadisi ya nuna babu abin da zai cika bakinsa sai kasar kabari ita ce in ta riga ta shiga bakinsa to shi kenan katin katin katin ya isa to Allah yake cewa dan adam baya gajiyawa baya kosawa daga ainihin addu'a ta alkhairi wa in massahu sharru to amma idan sharri ya shafe shi fa ya'usun qanutun wasu malaman tausiri suna cewa ana kaddara huwa fa huwa ya usun kanutun sai ya zamo cewa mai ɗebe ƙauna ne mai ɗebe tsammani ne kuma aka kawo waɗannan kalmomi da siga ta mubalaga duk abin da ya zo ala sigati fa'ul to abin ya kai matuƙa ya kai ƙarshe da aliyasu da alƙanutu kusan duk ma'anarsu ɗaya ne wasu malamai suna ɗan bambantawa su ce shi aliyasu yana ɗebe haso daga cewa Allah zai ba shi wannan abin da yake roƙo ga shi yana roƙon amma zai ɗebe haso zai ɗebe tsammani cewa za a ba shi wannan shi kuma ƙanut sai zama ya yanke ƙauna daga yaye masa abin da yake ta roƙon a yaye masa duk da cewa kowace kalmar za ta iya zaunawa a kowane mazaunin kamar yadda muka faɗa Allah sai ce wala in azaqnahu to kuma idan ya zamo mun ɗanɗana masa rahmatan minna wani jin kai daga gare mu min ba'di darra'a massathu bayan wani tsanani da ya shafe shi ko dai yana tsananin rashin lafiya sai an kwantar sai an tayar kila sai an yi masa ɗura ta magani a dura masa abinci to sai Allah ya yi masa wannan rashin lafiya ko yana zama na ɗarɗar zama na fargaba zama na rashin tabbas yana tsoro komai zai iya faruwa gare shi a koyaushe sai Allah ya baibaye shi ya lullube shi da aminci ya zama baya jin tsoron wani abu kuma a yanzu ko kuma yana hali na tsananin baƙin talauci talauci ya masa kanta kamar kakirta a shani a jikinsa ta kama saboda talauci to ya ta addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya yayi wannan talauci sai ya kawo masa arziki ya kawo masa wadata to me yake biyuwa ba idan Allah ya masa wannan la na hadhali sai ce ya ai wannan wani abu ne dama daga bangare na wala Allah idan rashin lafiyar ne dacen an kai shi watan yan kemis an kai shi watan karamar asibiti sai ce kai ku kai mu jamani a kai mu faransa da aka kai shi kenan sai allah ya ba shi lafiya fes sai ce ai dama dan sakaci ne na yi amma yanzu da muka je turai ba gashi mun dawo fes ba ko kuma a'a allah ya jarrabe shi aka samu wani karayar arziki yana ta kwan gaba kwan baya allah subhanahu wataala da ya taimake shi sai ya buɗa masa wata 'yar hanya sai gashi maya maya wani ya zo ce kai wani abuwa sun yi kyau ce to ai ka san mu fa dama mun san makama kasuwanci ai dama mu abubuwa ai muna ma Allah godiya duk yadda biyar za ta zama goma Allah ya sanar da mu mun san shiga da fita wannan shine kalmar da karu na yi faɗa lokacin da mutanensa suke yi masa nasiha suna cewa wa fitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardh inna allaha la yuhibbul mufsidin suna yi masa nasiha kai karuna ka ji tsoron Allah ka nemi gidan lahira da wannan dukiya da Allah ya baka duk da cewa ba a ce ka manta da rabanka na duniya ba ba a ce kada ka ji daɗi ba ba a ce kada ka ci abinci ba ba a ce kada ka saka tufafi ba kuma ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi ɓarna a ban ƙasa mutum nawa ne suke neman dukiya kankaniya ma Allah bai ba su ba kai Allah ya baka wannan maɗuɗuwar dukiya ka daina alfahari Allah ba ya san masu alfahari sai ce inna ma tuhu ala ilmin indi ku ba ku san na karanta economics ba aini na karanta ilimin tattali mun san yadda ake tanadi mun san yadda ake wato ainihin tattalin abubuwa wannan shine kalmar da ƙaru ne faɗa kuma duk mutumin da ya zamo bai san addini ba wallahi idan ya samu wata dukiya musamman ya yi wata fafutuka ya kai ya kawo ko bai furta ba wannan shine tunaninsa zai ga cewa ai in banda yake da dabaru da iya kulla can da can da hado can da can ai ba zai samu wannan ba wani ma da ya rasa ai saboda dolo ne bai karanta ilimin da muka karanta ba wani abin da yake dauka kenan irin wannan kalma ta fito a bakin wani daga cikin kafirai wanda kun sha karanta kisarsu wanda suke tattaunawa mutane biyu a cikin sautul kahab wancan kafirin wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa la irudtu ila rabbi la'ajidanna khairan minhu ma munqalaba Allah ya ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ya shiga wannan gona tasa wannan lambu nasa yana mai zalunta kansa da yi ma Allah tarayya qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan yace ai ni bana tunani bana tsammanin wannan gonar za ta taba samun cikas ko ta halaka ko ta lalace har abada sai ce kai wa ma abunnu sa'ata qa'ima ni alkiyaman ma fa ba na jin cewa da gaske ne za ta tsaya kamar yadda nan ma za mu ji to a bisa kaddarawa in ma alkiyama ta tsaya wala in rudittu ila rabbi har ma in an mayar da ni zuwa ga ubangiji na la'ajidan na khairan minhu ma munqalaba ko minha munqalaba zan sami makoma majuya matabbata wadda tafi alkhairi sama da wannan gonakin da kuke gani to duk mutumin da ya zamo bai san Allah ba yana ɗauka cewa dabarunsa da ainihin tsiminsa da tanadinsa shine yake samar masa abubuwa kuma shine yake ba wannan abin kariya to shine zai ce wa ma abun sa'ata qa'ima ni ba ma ni tunanin cewa alkiyama za ta tsaya wada in ruji'tu ila rabbi to a bisa kaddarawa da za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na a ce na mutu an maida ni wajen ubangiji inna li indahu lal husna abinda nake da shi a wajensa shine abu mafi kyau ku dubbe ma ce inna li indahu lal hasan ba ko lal hasana sai ya ce lal husna abu mafi kyawo ma ne shine Allah zai bani in na koma akwai wanda zaka ji suna cewa ai kama salid duniya kama salid akhirati yadda kaga duniyar nan haka lahira take yadda muka ji daɗi muka more muka gwangwaje a duniya to lahirar ma in an koma haka muke akwai hassan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib yake cewa kafiri yana da buri guda biyu buri a duniya da kuma buri a lahira burin kafiri a duniya kullum wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna kaman waccan ayar wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minhuma munqalaba a bisa kaddarawa ma in ma akwai lahirar to in ya koma can zai samu abu mafi kyau to kaga wannan buri ne wanda yake kun ba zai cika ba sannan idan sun je lahira sun ga tasko suka ga irin munin abubuwan da suka aikata kuma suka ga makomarsu na ma za su yi burin da ba zai cika ba za su ce ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin ko wala nukazziba wa nakuna haka za su ce kai can su a mayar da su duniya wallahi in an mayar da su ba za su sake ta ayoyin Allah ba kuma za su zamo suna daga cikin mutanen kirki za su zamo daga cikin masu da'a masu bin shari'a sau da kafa amma ina bakin alkalami ya riga ya bushe Allah subhanahu wata'ala sai ya ce falanunabbi annal ladhina kafaru bima aminu da sannu za mu bai wa kafirai labari dangane da abin da suka kasance sun aikata a duniya wala nuziqannahum min azabin ghalib kuma lallai za mu ɗanɗana masu daga wata azaba mai kauri a azan Allahu a jarana sai ce wa iza an amna alal insan idan mun yi baiwa ga ɗan adam muka ba shi duniya wani Allah lafiya Allah ya ba mutum ya ba shi wani babban mukami ya ba shi kudi ya ba shi karbuwa wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ke wa ɗan adam sai Allah ya ni'imtar gare shi a arada sai ya bujire sai yi ma Allah subhanahu wata'ala tutsu wani abi janibihi sai ya janye jikinsa daga inda ake so a ganshi wajen yi ba Allah subhanahu wata'ala biyayya kun ga wannan sifa ce ta kafirai to amma kuma akwai musulmin da ya sifantu da kanwar wannan sifar yanzu akwai wanda za a gani cewa Allah ya yi shi kada ran kada har ba yabo ba fallasa ba zai rasa 500 1000 a jihunsa ba kuma dai zai danci ko da garau-garau ne kuma alhamdulillahi jam'i bai wuce shi kullum yana sahun gaba wani lokaci ma ga shi da shi da a zo a share masallaci da shi za a gyara butocin masallaci a wanke su a zuba ruwa to da Allah ya tun kudo duniya sai karkata shi wani wani ya yi balaguro ne ko ya aka yi kuma yana nan wani lokacin ma ana kiran sallar zai fice tafiyarsa saboda lissafi ya haɗu dama can ya rasa yadda zai ne tuba ake zuwa gun Allah tun da ya karfi tuban shi kenan yanzu kuma an yi sallama sai ta sake kwaɓewa sannan ka sake gane shi to akwai musulmin da yake yi ma Allah irin wannan mu'amala ka rantse baka da kafara da ka gan shi masallaci ya ɗaga hannu ya marairece kamar zai kuka ba gafara yake nema ba ba afuwa yake nema ba kudi yake so ko dai ya ga abokan suna fantamawa shi babu yake marairece ma Allah ya Allah ko da dai jarin wani ya Allah gida ko dai na alhaji wani ko kuma a'a Allah ya karbe da can Allah ya bashi ya dan gwada shi yi ma Allah fitsara to sai aka janye saboda shi musulmi ana hora shi to sai ka gan shi ya marairaice wallahi akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya rasu ya ce ya ga wani mutum a cikin ka'aba ya ɗaga hannu ya marere ce na ta rusa kuka yana ta rusa kuka ya ɗauka gafara yake ne ba da ya matsa kusa da shi sai yana cewa ya Allah sakarcin da ne da barnar da ne kuɗin da ka bani Allah in ka bani ba zan ƙara ba ba zan ƙara ba Allah to irin waɗannan in banda Allah yake rufa asirin bayinsa da Allah zai ɗauko sautin wani lokacin da yake addu'a ya ji yadda mu to da ka tausaya mana wani in kaga ya zo ya buɗe ƙur'ani zai yi karatu to kashi ya haɗe ba neman lada ya zo ba ya zo ne karanta littafin Allah tun da ya ji cewa zancen Allah idan an karanta aka yi aka tsanantu da shi Allah zai biya bukata to yanzu ya zo zai yi karatun ƙur'ani da al'amari ya daidaita ya shiryu to wannan ƙwar'anin kuma sai ya ƙura a mamanta da inda ka ajiye shi to wannan shi ne halayya ta ‘yan adam to shi ne Allah ke cewa wa'iza an amna alal insan idan muka yi ni'ima ga ɗan adam ga abin da yake bukata a arba sai ya bujire wani abi janibihi sai ya nesanta sasanninsa kawai shi kenan sai a neme shi a rasa wa idza massahu sharru idan kuma sharri ya same shi fa dhu du'a'in arid sai ya kasance ma'abucin faffadar addu'a in ya fara addu'a ya fara ya fara rabbana atina fid duniya fid duniya fid duniya fid duniya sai ya maimaita ta so nawa kafin aje wa fil akhirati dan adam ne haka Allah ya faɗa a cikin surati Yunus yace wa idza massal insana dhurru idan wata musiba ta shafi dan adam talauci ko rashin lafiya ko wani matsi ko wata damuwa da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman ya dinga roƙon mu lokacin da yake kwance yana kishin gidi astaghfirullah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah allahumma ajirni yana tai yana kishin gidi aw qa'idan ko yana zaune aw qa'iman ko yana tsaye tarbiya kishin gidi tarbiya zaune tarbiya tsaye wani ma mai dubu za a yi masa an koma ga Allah falamma kashafna anhu durrahu yayin da muka yaye masa wannan laluran wannan matsalar marra ina shi ke nan sai shuɗe ka allam ya daƙuna ila durrin masa kai ka ce bai taɓa roƙonmu ba akan wata musiba da ta faru ta tare da shi haka Allah ya faɗa a cikin suratul zumar ya ce wa idha massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilai. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار التي وإذا مس الإنسان ضر idan wata musiba ta shafi ɗan adam wani matsi wani ɓacin rai wata tsangwama wata damuwa haƙinsa ya makale ya buga ya buga bai fito ba da a rabbahu sai ya roƙi ubangijinsa muniban ilai yana mai mai da lamari ga baki ɗaya zuwa ga Allah duk ‘yan kayansa ya tattara su inda yana ɗan taɓa sigari to daga nan ya yi sallama da ‘yan kwalayen ma da suke gida sai ce a fitar da su waje ‘yan guntayen ma duk aje ai watsi da su a waje ya koma ga Allah yanzu kawai shi ne Allah ne inda yana sa tufafi na rashin mutunci yanzu an yi shiga ta kamala har da rawani wani za ka ganshi an koma ga Allah a sami yadda duma a zauna a yi ta wuri ana ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sun ma idan kawallahu amma yayin da ya zamo Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye masa wannan abun to sai ya zama nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl sai ya manta da abin da yake ta addu'ar abin da yake ta roƙon Allah yi masa ba ma wannan ba waje alalillahi andadar sai ma ya samu Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi kun san dama shi al'adar duk mutumin da baya musulunci wato abin da zai burge ka hatta arna ya sa akwai Allah kuma ya san Allah subhanahu wata'ala mai biyan bukata ne to zaka samu shi arnancin da rashin mutuncin ana yi lokacin da duniya take kwance lokacin da komai yake gudana kalli ayoyin da Allah yake bayani akan mushrikan Qurayshawa wa idza massakum ad-durru fil bahri ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون duk da fa suna bautar gumaka suna abubuwa wanda yake na shirka amma idan suka ga wuri yayi wuri to sun san anan sai ubangijin halitta إكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه إكرمة دان أبو جهل كون سان الله شيني يخرج الحي من الميت إكرمة ياي غابا da manzo alaihi salam ta fitar hankali lokacin da ya ji labari an dumfaro manzo Allah zai bude maka saboda yake yadda yake gaba da annabi musulunci sai ce to shi ba zai taba hada wuri ɗaya da manzo alaihissalam ba kawai sai ji hau jirgin ruwa zai tsallaka zuwa habasha an tafi kusan a ce an raba ruwa sai jirgi ya fara tambal tambal sai ya fara kiran lata manata uzza suka ce kai kai kai ai idan an samu wannan allah kaɗai ake kiran rufa bakinka ba a kiran gumaka sai ce to yanzu kenan ana nufin ba za su yi mana komai a nan ba suka ce ba a kiransu Allah kadai ake kira sai ya daga hannu ya ce to Allah na maka alkawari in dai ka tseratar da mu zan je in dora hannu na akan hannun annabinka in yi imani da shi wannan shine sababiyyan musulunta ikrima ibn abi Allah ko ya tseratar da su suka fita lafiya yana fita lafiya sai ya hau wani jirgin ya dawo ya zo samu manzo alaihi salatu wasalam ya yi kalmar shahada ya masa mubaya wannan mafi yawa shi ne za ka samu halayyan wanda za ya zama suna wajen musulunci kamar yadda nace kokon musulmin da bai gama sanin musuluncin ba wani za ka ga cewa musuluncin nasa gashi nan wani dan shangwa-shangwa ne haka ma'ana zai yi musulunci ya abubuwa lokacin da shi ma Allah yake masa abin da yake so amma da zaran abubuwan da yake samu ya daina to kuma zai yi ma Allah tusu zai zama gabaki ɗaya shi ma ya daina bautar Allah labaru da yawa na mutane da suke irin wannan abubuwan Allah ya jarabi mutum da wata musiba wani a cikin azumi sai ya kare azumin ya ce azumin ma an daina ma'ana yanzu shi yana ganin amfanar Allah yake da azuminsa tun da Allah ya masa abin da baya so azumin ma ainihin ya fasa wallahi akwai irin su da ake faɗa akwai irin wanda kamar yadda imam shokani yake faɗa kafar su ba ta kafu a musulunci ba ɗansa shi kenan guda ɗaya yadda ake ba mu labari ba shi lafiya yana ta tarairayarsa cikin azumi ya je ya sayo masa ayaba yana zuwa sai ya ga ana ta kuka ai ya mutu kawai sai ya ga ayabar ya sa baki tunda Allah ya masa abin da ba su shi ma zai yi abin da ba su miskini miskini miskini wa ka cuta kanka ka cuta duk duniya ta yi azumi mai Allah zai karu da shi duk duniya ta ƙi mai Allah zai ragu da shi babu abin da ainihin Allah zai ragu da shi Allah subhanahu wata'ala a wata rake cewa wal in azaqana al insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la yaqusun kafur yace idan muka dandana ma dan adam wata rahama daga gare mu sannan sai muka janye sai ya zamo mai tsananin yanke kauna mai tsananin kafirci wal in azaqnahu na'ama'a ba'da darra'a massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni idan kuma Allah ya dawo masa da kyakkyawan yanayin da ya saba sai ce dhahaba sayyi'atu anni haba ai matsala ta riga ta tafi ba wai Allah ne janye masa ba Allah ce innahu la farihun fakhur kai dan adam akwai tsananin homa da alfahari da kafafa da ji da kai Allah sai ya togace wa'insu ya ce illan ladina sabaru wa amilus salihat sai dai kadai wanda suka yi haƙuri a wajen bin Allah suka yi haƙuri da dukkan nau'ukansa guda uku sannan kuma suka yi aiki na ƙwarai ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wannan su ne suke da wata katafariyar gafara da kuma wato ainihin lada wacce take mai girman gaske wannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutum da wata musiba ko da wani bacin rai duk wani kokari da zai ga yayi duk wata hobbasa da zai ga yayi to yadda cewa Allah shine yayi masa wannan abin imma da yana ganin cewa mukaddara ba shi da lafiya an kai shi gun wancan likita an kai shi gun wancan likita sai aka ce ai wani likita ya zo daga jamani sai ce ku kai ne likitan yana ganinsa aka rubuta masa kwayoyi sai warke ce haba yau ba kwa gani tun da na ga babban likita ga hannun fes to shi likitan baka san cewa irin cutar da yake ba da maganinta ita ce za ta yi ɗaukarsa ta kashe shi ba wani bawan allah yana cewa matal mudawa wal mudawa matal mudawa wal mudawi wallazi jalaba dawa'a wa man shara zaka samu wanda ake wa maganin da mai yin maganin da wanda ya goda maganin da wanda ya sayo duk cuta ta kashe su wannan cutar ta allaka kai da muke ciki ita yanzu ta zama aya kasashe nawa ne da suka fice a wajen kwararrun likitoci amma sai ka ji an ce likita goma ya mutu rana daya likita kaza ya mutu rana daya akwai ƙwararrun likitoci da ɗaruruwa ne suka mutu a wasu ƙasashe don allah ya nuna cewa shi ma ɗan ƙoƙari zai yi ba shi ne mai ba da lafiya ba to malamai suka ce alama ce ta dattin zuciya da kuma munin musulunci da rashin ma ingancinsa ga duk mutumin da allah subhanahu wata'ala zai janye masa wata musiba ya butulce ma allah ko dai ya nuna cewa dole shi ma akwai taka rawarsa kun sha jin hadithin da an sha maimaita mana shi hadithin mutane guda uku wanda mala'ika ya je jaraba su asalin kisar mutane ne guda uku wasu malamai suka ce gari daban-daban ga su suna yin ayyuka na lada suna tafiya sama kusan adadin ladar iri ɗaya Allah ya ba mala'ika dama ya zo ya jaraba kuma mala'iku Allah ya nuna masu cewa mutum ɗaya ne ɗan aljanna a cikin ukun nan don ku gane munin butulci ga Allah butulci yana da muni mala'ika ya zogon waɗannan mutane da makaho da kuturu a wata riwayan da zabiya ko mai kora ya zogon na farko bawon Allah mai yake damunka ce wallahi babu abin da yake damuna irin wannan cutar da mutane suke kyamata suka tsane ni saboda ita ya ce yanzu inda za a yi maka addu'a Allah ya yi maka wannan za ka so ce kwarai da gaske mala'ika ya masa addu'a ya zama ya warke fes kama bai taɓa yi ba ya ce to yanzu daga cikin dangin dukiya mai kake so ya ambata ko dai raƙumi ko saniya ko akuya ya kawo ya bashi ya tafi ya je gun ɗayan shi ma ya masa irin wannan yi masa addu'a Allah ya yi masa shi ma ya tambaye shi irin abin da yake so na dukiya ya faɗi dabbar ya bashi ƙarshe makaho shi ne wanda aka baiwa akuya bayan waɗansu shekaru kowa ya zama mai kuɗi maya-maya mai kuɗi na ji da faɗa mala'ika ya sake dawowa tun da Allah ya ba mala'iku dama su rikida abin da suke fatan su rikida ya zo a wajen na farkon in na farkon ya zama kuturin ne ya zama kamar shi ya ce bawan Allah ka dai san wannan laluratawa ya ce aina kai rufa mana baki mu za ka yi wucin fuska kai baka san hadhal mala waristuhu kabirin an kabir ya ce hadhal malu wannan dukiyar da kake gani waristuhu kabirin an kabir iyaye da kakanni ba musan talauci ba dama haka nan kuke irin waɗannan miskinan ku zo ku ci zar dan ka bani wuri kore shi ya ce to idan gaskiya ka faɗa Allah ya tabbatar da dukiyarka ya haɓaka ta in ƙwaƙari ya kai Allah ya kwace ta ya mayar da kai kaman da abin da ya faru kenan ya talauce ya fi dama lalacewa aka je gun ɗayan shi ma irin wannan wanda Allah ya so da rahama shi ne makaho mala'ika ya zo masa da siga irin ta laluran makanta ya ce bawon Allah kare san wannan lalura ya ce ƙwarai da gaske ni ko da san sharrin makanta me yake tafe da kai ya ce zuwa ne ka taimaka man da wani abu daga cikin abin da zan yi guzuri da shi domin guzuri ya yanke min ya ce to wallahi ina tabbatar maka wannan dukiya da kake gani ma ka ji asalinta ka ji asalinta ka ji asalinta duk abin da kake so a cikin dukiyar nan ba zan hana ka ba ka shiga ka duba dabbobin da kake so mala'ika ya je sai ya taba asalin wacce ya bashi ya ce to wannan nake so ya ce to ita ce ma asalin dukiyar kaji kaji bai ɓoye komai ba ya ce to Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka Allah ya dawwa maka dukiyarka kuma haka Allah ya masa to saboda ka ashe butulci da manta ni'imar Allah sifa ce asali ta kafirai in kaga mutum ya sifantu da wannan to wannan bargurbin musulmi ne ku duba a cikin suratul ma'arij Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a ɗan adam jinsin ɗan adam an halitte shi da sifa ta haɗama tsananin kwaɗayi ya fassarar abin yake idan masahu sharru jazu'a idan wani sharri ya shafe shi zai dunga raki zai dunga yaɗawa wa idan masahu alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi sai ya gum wallahi wani ko matarsa ba za ta sani ba wani za ka ga cewa a shekara ya ci riban miliyoyi shi kansa in ba zaunawa ya lissafa ba bai san miliyan nawa Allah ya ba shi ba kuma wallahi ba wanda zai je amma wa idza massahu sharru jazua da an samu yar asara ta dubu ɗari kaza ko miliyan ɗaya shikenan duk inda ya je ya tsuguna kai ai ka sosai dai hakuri wallahi asara ne kunji kunji mun wuko da kaya kayan da sun zo da mun samu alheri ai sai akai kaza sai akai kaza duk inda musamman wani ya zo masa maula har yanzu baka san abin da ya shafi ba min ko kai mana jaje sai ka zo ainihin ka dora mana wani nauyi amma bai faɗa wa mutane me Allah ya masa me Allah ya masa a baya ba lafiya da Allah ya baka ta tsawon lokaci mutum bai taba zuwa yadda ta kai wallahi ina ma Allah godiya Allah ya ba ni lafiya a'a amma da an dan taba shi kiris shikenan wallahi wani ma ba tambaye sa kai ba ana cikin mutane an gaida dan murza ido wani lafiya bari ai yadda na gara naka na ganare wallahi yadda na gara na hakan ai ban iya rutsawa ba jiya kuma yayi darare masu yawa yana bacci lafiyayye bai taɓa faɗa wani ba yace Allah ya ba ni lafiya ne lafiyayyen bacci to wannan wallahi sifa ce ta mutunci kuma kai karan Allah ne a wajen wani Allah na taɓa hikaito maku kissan alƙali shuraihu rahmatullahi ta'ala alaihi babban tabi'i wani bawon Allah ya zo yana kawo masa matsaloli lalurori kaza kaza sai ce bawon Allah ba a kai karan Allah a wajen wani Allah idan musiba ta same ka ka yi haƙuri sai ya ce kaga idan nan nawa ya nuna masa ɗayan idanuwansa ya ce bana shekararsa goma sha biyar baya gani amma ko mata ta bata sani ba kai ma don in maka wa'azi na faɗa ba saboda haka baiwa da Allah ya ma ta kaza kaza shekaru nawa me yasa ba za gode ma Allah kai ba to saboda haka wannan mu sani cewa ba wai kafirai kadai suka fitini da wannan ba ina maimaita mana akwai musulmin da imaninsu kamar yana gizo-gizo haka yake don Allah dama yana faɗa yana cewa wa minan nasi man ya abudullah ala har fa in asabahu khairun niqma annabi wala in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga akan katanga yake eh yana duba ina zai tsallaka can zai fada dama ko hagu fa in asabahu khairun yatma annabi idan alkhairi ya faru gare sai ya nutse ce haba wannan ba sai musulunci yau ai addinin musulunci addini ne na Allah ka duba irin abin da Allah ya mana da kafin mu shiga addinin nan muna cikin tasku kaza kaza kai ai musulunci yayi amma ina idan fitina ta same shi abinda baya so to daga nan kuma sai ya juya baya ungulu sai ta koma gidanta na tsamiya Allah ce khasirar duniya wal akhirah saboda haka ya rasa duniyarsa da lahirarsa kuma wannan ita ce hasara mafi muni yan uwa fa'idan wannan labari da Allah ke bamu mu yi kokari mu kauce mu irin waɗannan miyagun sifofin kaɗan ne daga cikin 'yan adam wanda za ka samu musiba ta same shi iya da wuriya kuma ya fawwada ma Allah ya sallama ma Allah shi yasa wasu malamai suka ce ɗan adam daga cikin abin da zai samu kyakkyawar rayuwa abu ne guda biyu ɗaya tsakaninsa da mahaliccinsa ɗaya tsakaninsa da abokan halitta abinda zai sa ka samu kyakkyawan matsayi a wajen Allah shine ar-ridha wa taslim yadda da abinda Allah ya hukunta maka kuma ka sallama masa ka miƙa masa wuya duk lokacin da ka miƙa ma Allah wuya akan hukuncinsa to Allah zai so ka kuma zai baka kwanciyar hankali kuma zai baka mafita duk lokacin da kuma ka ƙi sallama ma Allah to za ka yi ta wahala ka yi ta wahala ranka ya ɓace ya dugun zuma kuma ba abin da zai faru sai abin da Allah ya hukunta sannan tsakaninka da bayin Allah shi kuma a samu al'afu wal ihta yafiya da bayarwa in Allah ya hore maka abin bayarwa ka taimaki bayan Allah sannan kuma ka zamo mai yafe laifuka da aka yi maka duk wanda ya sifantu da wannan sifa wallahi zai yi farin jini a wajen bayin Allah zai karbu a wajen bayin Allah zai yi daraja a wajen bayin Allah to amma sifofi ne kamar yadda na sha faɗa masu daɗin faɗa amma kuma masu wahalar ɗabbaƙawa Allah ka ba mu ikon ɗabbaƙawa a nan sai ce la ya sa'amul insani min du'a ilkhair ai la ya zaru ya sa'alu rabbahul mala ɗan adam ba zai gushe ba yana roƙon ubangijinsa dukiya wasu hata da lafiya wa gairahuma da kuma waninsu a nan ba wai an nuna haramun ne ka roƙi Allah ya baka wadata ba ba haramun ba ne ka roƙi Allah ya baka lafiya kamar yadda muka faɗa haramun ɗin ita ce ka butulce lokacin da aka baka annabi ayyub alaihi salam wata rana yana wanka ya aje mayafinsa sai Allah ya zubo da fari na zinare sai ya dunga ɗiba yana sa cikin mafinsa yana tarawa sai Allah ke cewa ya ayyu ashe ban wadatar da kai daga wannan ba sai sai ya Allah waye zai ƙoshi daga falalakka falalakka ai ana neman ƙari ma'ana ba an nuna kada ka roƙi Allah dukiya ba ba a nuna cewa kada ka roƙi Allah lafiya ko na alherin rayuwa ba butulci shine aka hana Allah ya baka ka ɗauka cewa iyawarka da ƙwarewarka da ainihin sanin makamar rayuwa shi ne za ka samu wannan wannan shi ne haram saboda haka yake cewa wa in masa husharu shi ne alfaƙar wa shidda idan talauci da tsanani ya same shi faya'usun kanut shi ne min rahamatillah sai ya ɗebe tsammani ya yanke ƙauna daga jinkan Allah wala in ya ce lamu ƙasmin wannan lami ce ta rantsuwa azaqnahu shine atainahu rahmatan idan muka bashi wani jin kai shine ginan wata wadata wasihatan da kuma lafiya minna daga wajen mu kaga Allah ya nuna cewa shi shi ya bashi wannan ba kokarin sa bane ba iyawarsa bane ba min ba'di darra'a bayan waccan matsala ce shiddatin wa bala bayan wancan tsanani da bala'i massathu sai wannan rahama ta shafe shi layakulan na hazali sai ce yau ai wannan ya kasance bi amali saboda aiki na ne in ɗan kasuwa ne yi asara shi kenan sai ya canza wasu kayan shi ke sai a gashi mayamaya wani aida mani kai asara yau aida ma wato wani dan gwaji ne ne so wasu kayan aibu mun san harka kasuwanci da naga kaza ya faru ai canzawa ne da na canza yanzu ba kun ga komai ya dawo ba ma'ana yanzu iyawarsa da kwarewarsa to sai ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima kafiri zai ce ni ba na zaton ma alkiyama za ta tsaya shine ta komo wala in yace lamu qasmin wannan ma lami ne na rantsuwa in ruji'tu ila rabbi idan ma aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na ai kama ta qulur rusulu kaman yanda manzanni suke faɗa bi fardi sidiqihim a bisa kaddara gaskiyarsu tunda shi bai da gaskiyarsu ba to a bisa kaddara gaskiyarsu sai ce wa jawabul kasmi qawluhu to jawabin rantsuwa shine fadin sa inna li indahu lal husna to in a bisa yadda suke fadan ne ma za a mutu ya zama na mutu to ina da abu mafi kyau a wajen Allah sai ce aljanna shine aljanna mai tafsiri ce wa qad tadammana al kalamu mubalagatin wannan magana ta kunshi wato kaiwa ƙarshe a wajen magana haifu uki da bilkasmi yayin da aka karfafa wannan da rantsuwa aka ce lal kaga wannan lamun kasmi ne wa in aka ce kuma wala in ruji'itu wala in ruji'itu ila rabbi inna shine wa inna ya zama kaga an kawo inna wa taqdimi zarfaini kuma aka gabatar da zarf guda biyu shine li da kuma indahu wato inna li kamar yana nufin shi kadai zai samu kuma inda hu a wajen Allah kamar shi kadai Allah zai baiwa to shi ne abin da yake nufi sai ya ce wal udulu ila sigati tafdil kuma sai ya zamo wato an karkata zuwa ga siga ta nuna af'al tafdil idil husna domin da yace lal husna domin ita husna ta anisul ahsan wato abin da ya kamata a ce tahsi abin ta anisul hasana domin fu'ula af'al tafdil ne na mu'annatha kun ga al-ahsan shine af'al tafdil na al-hasanu to kenan da abin da ya kamata a ce idil husna tahsin na ta'anif na al-hasana to amma sai ce al-ahsan to saboda haka kenan af'al tafdil na al-ahsan na'am to Allah sai ce falin nabi annal ladina kafaru bima amilu za mu ba kafirai labari dangane da abin da ya zamo sun aikata wala nudhiqannahum kuma tabbas za mu dandana musu min azabin ghalib daga wata azaba mai kauri malam yake cewa shadid shine mai tsanani sai ce wallamu fil fi'ilaini lami a cikin wannan fi'ili guda biyu aka ce falanunabbi anna wala nuziqanna to wannan lami guda biyu lamu qasmin lami ne na rantsuwa sai Allah ce wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi ni'ima ga mutum dan adam shine ce aljins wato jinsin yan adam a arada an shukuri sai ya bujire daga godiya wa na'a bi janibihi sai ya janye jikinsa sai nace in harafa an shukuri sai ya karkace daga barin yin godiya aw zahaba bi nafsihi wa taba'ad anhu ko ya janye jikinsa ya tafiyarsa ya zama ya nisanta daga barin Allah sai ce wa fi qira'atin bi taqdimil alif ala al hamza a wata qira'a an karanta da gabatar da alif akan al hamza shine a ce na'a kenan a arada wa na'a bi janibihi wannan aya ta zo so biyu a cikin alqur'ani akwai a cikin suratul isra' وإذا أنأمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا to shi ma wancan wana a bijanibihi kenan ala wazani ja'a ko kuma sha'a shine fana itfahu sai ya karkatar da sasanninsa mutabaktiran yana mai alfahari da takama wasu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin na'a da na'a idan an ce na'a wato sai ya nisanta na'a kuma shine na haba sai ya yunkura sai ya zabura kusan dai ai ma'ana da ɗaya ce aka ce ya nisanta kuma ya zabura to kaga zai nisanta ɗin kenan to sai ya ce ai yace wa idza massahu sharru to idan sharri ya shafe shi fa zudu ayin arif sai ya zamo ma'abucin addu'a faffada sai ya sai kafir addu'a mai yawa sai sai wal arabu su larabawa tutliqu tula wal arda fil kathara suna amfani da wato atul ko al ard a wajen yawan abu yuqalu akan ce atala fulanun fil kalam wane ya tsawaita magana ma'ana ana nufin ya yawaita magana wa rada fi du'a idza akthara ya kace a rada fi du'a ma'ana ya yawaita addu'a to suna amfani da wannan kalma ko a ce a qala kaza ko a rada kaza ma'ana yawaita fa innahu shi dan adam waqata shukri waqata sharri lokacin sharri yukfiru du'a sai yawaita addu'a ma izhari athar li'as wal qanub tare da nuna alamu na ɗebe tsammani da yanke kauna kama ta kaddama kaman yanda ya gabata annahu idza massahu sharru fa ya'usul qanub idan sharri ya shafe shi sai zan mai yawan ɗebe tsammani mai yawan yanke kauna fa huwa maradun malam yace wannan wata rashin lafiya ce la yudawihi illa al-imanu billah ba abinda zai yi maganin wannan sai imani da Allah ala annahu yabsutur rizqa akan cewa shine yake yalwata arziki liman yasha'u ga wanda yaga dama ibtila'an domin ya gwada shi wa yaqdir kuma shine yake kukunta arziki ya takura shi kazalika shi ma dan ya gwada wanda akai ma wannan fayatasawa inda hulgina wal faqr sai ya zamo da wadata da talauci duk sun yi daidai a wajen a wajen mutum mai imani kun sha jin kissan annabi ayyub lokacin da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya da rasa iyalansa shedan duk yadda zai zuga shi yayi da ya rasa masa dukiya kamar yadda malamai suka faɗa yace to yanzu kaga dukiyar taka duk Allah ya karbe yace dama shi ya bani kuma aro ya bani shedan yazo ya kakkashe matansa da ƴaƴansa ce to kaga Allah duk ya dauke matanka da ƴaƴanka yace shikenan sai in nutsu in tabautar Allah ba abin da zai dauke mu hankali kaga wannan imani malam da bai kama to wannan shine ake so mutum ya kwatanta ko bai yi kama magabata ba ya zama wadata ba za ta rudi mutum ba talauci ba zai sa ya zama ainihin ya bujire ba yace sun ma'aqaba ta'ala ala halihim bil istimrar ala al-kufri ba'da tuli inzari wa takrarihi fi masabihim anan ya kamata mu dakata an nuna mun lokaci abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin mai tambayar farko yace malam tambaya ta ita ce malam na hayo motar haya to malam muna da yawa ana ta karɓar kuɗi da aka zo kaina sai na ce sai mun sauka to malam da muka sauka sai ya tafi ban ba sa kudin ba kuma har sai da na je gida sai na tuna na tuna cewar ban bada ba to malam yanzu kuma ga ban san garinsu ba to abinda malamai suke ba da fatawa duk lokacin da wani haƙƙi na wani musulmi ya kasance a wajenka kuma baka san inda za ka same shi ka ba shi haƙƙinsa ba to abinda za ka yi ka sadaukar da wannan haƙƙin da zimmanka masa sadaka wannan kuɗin motar ka samu wani miskini wani mabukaci ka bashi ko ka sai abinci ka bashi da niyan ka masa sadaka da Allah zai sa wata ran ku haɗu ka gane shi ne to yanzu kai kai wa kanka sadaka yawa dole ka biya shi baka da zaɓi ba za ka ce masa Allah gafata malam wallahi na ta neman ka lokaci kaza in baka wannan kudin ban ganka ba shine sai ne sadaka sai ce eh kai wa kanka ba ni kudi na ina fata mun gane shi kuma wannan yace malam ni ne na sami kudi sun kai nisabi amma kuma a Lagos nake da zama ya halatta na kawo ta Kano na raba wa 'yan uwana ita ko kuma na kawo musu kaɗan menene daidai wato maganan zakka akwai hadithi da ya ce tu'khadhu min agniya ihim wa turaddu ala fuqara'ihim ana karba daga mawadatansu a mayar zuwa ga mabukatunsu to su su din su ake nufi wasu suka ce ana nufin tu'khadhu min aganiya'il muslimina ana karba daga mawadatan musulmi wato raddu ila fuqara'ihim sannan a mayar zuwa ga fakiran musulmi kaga a bisa wannan fassaran zakka za ka iya ba musulmi a ko'ina yake wasu sai suka ce a'a tu'khadhu min agniya'ihim ana karba daga mawadatan wuri wato raddu ala fuqara'ihim a mayar zuwa ga mabukatan wuri to akan wannan sai a ce su mabukatan wuri su ne za a ba malikawa abinda suke cewa a wannan suka ce ba za a ɗauke zakka daga wurin da mutum yake ba ga mabukata domin daga cikin hikimar zakka a samar da kyakkyawan zamantakewa tsakanin masu kuɗi da wanda ba su da kuɗi duk lokacin da masu shi suke ba wanda ba su da shi za samu kyakkyawar zamantakewa in ka fito alhaji a dawo lafiya in ka dawo alhaji barka da zuwa a yi tema fatan alheri da an ji an ce ai an yi hatsari hanya abuja sai a ce alsaba alhaji alsaba alhaji musamman watan zaka ya kusa tun da ansa cewa yana faruwa to amma idan ya zamo bai ba su ba wanda zai masu fatan alheri to akan haka sai malikawa suka ce idan akwai mabukata masu tsananin bukata a wani wuri to ya halatta a ɗabi wani abu daga ciki a kai ma wa'incan nan kuma sai a bada mafi yawa ga su wannan ɗin wannan shi ne a tafsirin da malikawa suka yi to saboda haka kamar yadda ya faɗa a lagos yake kuma wala Allah kamar yadda ya rubuto kamar garinsa a kano ne idan akwai fakire da yake tare da su a can shikenan sai ba su in dama wani abu ne bai ta kara ya kara shi kire ba su ga baki ɗaya in abu ne mai yawan gaske to sai ya ba su kuma ya ɗebo ya zo ya bayar ga waɗanda yake gani mabukata a garinsa ko ba komai duk da cewa ga alama zaune ke a kano amma garinsa kano ne kuma sun san mai kuɗi ne su maƙotansa kaga kenan a matsayinsa na maƙoci duk da yana yawan zama gari kaza suna da haƙƙin idan ya fitar da zakka ya ba su aƙalla za a samu kyakkyawan zamantakewa da kuma fatan alkhairi akwai yan uwa da yawa wanda suke ta rubuto takardu wasu kuma su bugo ta waya suna da marasa lafiya da suke gidaje ko asibiti da kuma matsaloli da suke ciki na samun kuncin rayuwa wanda suke neman ainihin a masu addu'a da kuma wanda na makusatansu suka rasu to gaba daya to akwai dan uwa malam abba wanda yake sai da littafai kusan galibi muna tare da shi to shi ma an san da mu ba shi da lafiya har ma aiki aka yi masa akwai malam ismail wani dattijo shi ma wanda yakan kasance a na masallaci bayan nisa da masallaci shi ma an ce ya yi rashin lafiya to duka dai sauran yan uwa da wanda suke da marasa lafiya da wanda makusatar suka rasu da wanda suke da sauran bukatu allah dai ya san siyasan bukatocinsu muna roƙon allah gafarta masu masu rasuwar marasa lafiyan allah ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا يا الله wannan bala'o'i da muke ciki Allah ka yaye mana ya Allah wannan kashe-kashe da zubar da jini da sace dukiyoyin bayin Allah da lalata masu dukiyoyi da firgita su da raba su da 'ya'yansu da matansu Allah babu wanda zai iya sai kai ya Allah ka yaye mana wannan musibu ya Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu zama lafiya ya Allah ka yayi mana wannan musibu Allah ka ɗauke fushinka a kanmu ya Allah ka yafe mana laifukanmu Allah ka yayi mana wannan musibu Allah ka ba mu kyakkyawan yanayi Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya ya Allah wanda suke wannan ta'addanci bayinka ne Allah ka kame hannayensu daga cutar da bayinka Allah ka kame hannayensu daga cutar da bayinka ya Allah ka kame hannayensu daga cutar da bayinka Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya Allah ka ba mu aminci a garuruwanmu da gidajenmu da wajen neman abincinmu Allah ka ba mu aminci a garuruwanmu da gidajenmu da wajen neman abincinmu da hanyoyinmu Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka karba mana ibadodin da muke ya Allah daidan mu Allah ka karba kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana laifukan mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين